بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah da ya tara mu don ci gaba da karatu a littafinmu na sharhu sunna na Imam al-Barbahari rahimahullah kuma za mu tashi ne a matsalar ta sabuwa ta daban ko malam ituwa abu na 171 kenan alal muallif rahimahullah wa man lam yashhad biman shahada lahu rasulullah sallama bil janna fa huwa sahibu bid'atin wa dalalatin shakku fi ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam albarbahari Allah masa rahama yake cewa duk mutumin da bai tabbatar da yi sheda ya tabbatar da waɗanda manzon Allah ya tabbatar da cewa su ɗan aljanna bane na fata an gane akwai waɗansu mutane da dama da manzon Allah ya tabbatar cewa su ɗan aljanna ne to duk wanda bai tabbatar ya shaida cewa su waɗannan da manzon Allah ya ware cikin aljanna bane to wannan mutumin ka sani cewa dan bid'a ne ina fata an gane sannan kuma yana kan hanyar bata saboda manzo Allah ya tabbatar da magana shi kuma yana inkarin magana kaga wannan halaka ta tabbata gare shi kenan Allah tsare imanin yace saboda me ya zanto mai yin shakku dangane da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam matsayinsa a gundun mumini shine diyayin da ya faɗi abu ya tabbata manzon Allah ya faɗa to dole ne wajibi ne ka yarda da abun ka yi imani da shi kuma ka yi aiki da shi in umarnin aiki ya bada in kuma hani ya bayar dan ma wajibi ne ka ji ka bi kuma ka hanu daga abin da ya hana wannan shine cikar imanin mutum yayin da manzon Allah faɗin magana ta tabbata ya faɗa kuma sai wani yake shakku akan maganar to zai kai mutum ga fita a musulunci kaga wani ƙarshen bala'i kenan Allah tsare imanin shi ne cewa cikin shari ya ce ai ƙauluhu wa mallam ya shahad bi man shaidar ko alafur su salama bil janna fa huwa sahibul bid'a wa dalala yace duk wanda bai tabbatar da ya shaidawa waɗanda manzon Allah ya tabbatar cewa su ɗan aljanna bane to mai wannan abu da ya karyata abin da manzon Allah ya faɗa kace ka sani shi yana kan bid'a ita bid'a ta kasa kashi da yawa kashi daban-daban ne ba duka iri ɗaya ba ce haga kowace ala ta bid'a ne amma ta kai mutum ga kafirci saboda manzo Allah tabbatar da magana ya ce wani dan aljanna ne sai kuma ka samu wani ya zo ce wannan wanan da manzo Allah ta aljanna ne ba dan aljanna bane dan mutan kaga ya karanta manzo Allah kai tsaye ke kaga wannan dan aljanna musu dan bid'a ba ana nufin bid'a haka ta gama gari ba shi wannan ya kai layin fita a musulunci saboda matsayin manzon Allah ba na wasa bane a gurin duk wani mai imani yace shahadatu bil janna shaidawa da manzon Allah zai akan wasu cewa su yan aljanna ne au bin nari ko kuma yace su yan wuta ne yace haza inda ahli sunna wal jamaa fi tafsil to wannan irin shaidawar a ce su wane yan aljanna ne ko kuma su wane yan wuta ne yace wannan a gurin malamai ko masu aƙidar sunna to akwai tafsiri ma'ana sai an ma jawabi filla-filla don ka gane yaya ake tabbatar da abin akwai waɗanda ba zai yi fedwari mutum haka kawai ka ɗan aljanna ba ne mai yiwuwa saboda kana ganin wani aikinsa da yake kai kyakkyawa da ya yi matuƙar ba manzan Allah ba ne tabbatar cewa wani ɗan aljanna ba ne to duk wanda ba waɗannan ba sai dai ka masa kyakkyawan fatan samun aljanna a gun Allah amma yankewa cewa lalle wani ɗan aljanna ne wannan kuskure ne ina ba ta an gane kuma haka ma wutar ganin cewa na wani aiki na asha a ganinka to ba zai kuma ka ce masa shi wani takayirinsa wani kaza ɗan wuta ba wannan ba a yi ya ce ko ina muke ya ce to akwai bayani ta maka bayani filla filla ya ce faman shaida lahu wasu sallama bil janna awin ko eh kace duk wanda Allah ya tabbatar cewa dan aljanna ne to wannan ya tabbata dan aljanna ne awil nari ko kuma ya tabbata cewa wani dan wuta ne ita ta hidda ku bi zalika to wajibi ne kai ma ka tabbatar wannan yadda manzo Allah faɗa game da shi to haka yake in ya ce dan aljanna ne yayi kaza yayi kaza an ta bada labarin abin da ya faru a yakin suka cika ai akwai wani ma shi ma ya samu shahada ana faɗan sunan wani saboda ce a bal huwa fin nari shi wannan dan wuta ne gashi ya yaƙi a tawagar manzon Allah musulmi ne kuma ya mutu a wurin yaƙi har kiyan in kuma ce wa'ancan aljanna ne yan aljanna ne magana ta kare ina fata an gane to shine yace li anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la yanqifu anil hawa baya yin magana da ta shafi irin waɗannan maganganu anil hawa kawai don son zuciya kawai don daɗin hiri magana mazala baya yin haka in huwa illa wahayin yuha duk abin da zai furta to wahayi ne da Allah ya masa wahayi zaka sai ya faɗa ina ba ta ana ganewa to ga maganar manzon Allah ba iri ɗaya take da maganar wani a cikin mutane ba sai sa shi mutum ne na musamman ina ba ta an gane mutum ne wanda ya fi kowa da haka yadda ya fi kowa a komai to komansa kuma haka ne ba a kusanta shi da irin na sauran mutaddafin mutane sallallahu alaihi wasallam yace amma man lam ya'at ko dalilu ala annahu fil janna wanda aka zo ba a samu dalili daga manzon Allah cewa wani dan aljanna bane au annahu fil nari ko ba samu hujja cewa wani dan wuta bane fa nahanu la nashhadu bil janna au bin nari li ahli yace to mu ahli sunna duk mai bin aqidar sunna to ba zai ce kuma wane dan aljanna bane ko mun kyawun aikin mutum tunda dai ba a samu shaida daga manzon Allah ya ce wane shakatiyarsa dan aljanna bane kuna ganewa kamar yadda kuma duk munin aikinsa in ya mutu to ba za kuma ka ce wane dan wuta bane saboda me ba a samu garanti daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wani hida aqidar sunna a sunna mutum baya yin gaban kansa kana bin abin da manzon Allah ya faɗa ne sai kama ka aikata dan ka samu tsira a gun Allah insha Allah yace to wannan ba za mu faɗa ba yace bal narju lil musinina wa nakhafu ala al musiina yace sai dai abin da yake wajibi shine duk mutumin da muke ganin mutumin kirki ne mai aikin addini ne malamin sunna ne mai da'awa ne mutum ne mai bada dukiya sadaka mutum ne dan agaji mai kula da addini sharan masallaci gyara masallaci kaza da sauransu kullum harkar addini sai ya mutu to ba za a ce kai tsaye dan aljanna ba sai dai a ce muna fatar Allah ba shi aljanna ina fata an gane haka ya taɓa faruwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune sai aka bada labarin cewa wani yaro daga cikin yaran ansarawa yan madina yaro ne kare bai kai baligi ba sai da su kaga a bisa tsarin sunna duk yaron da bai balaga ban yar su ne ne shi an janna ne ko to amma sai na ya take cewa ta cika wannan mutum an je an binne yaron an dawo zalla ke wata labari wane ne yar dan gidan wane kaza kaza kaza a ya manzon Allah shi kan barkansa ya zama wani dan aljanna wani tsuntsu daga cikin dan aljanna mana zai shiga aljanna ya shakata ya wala manzala ya ce a a a Aisha ki faɗi dai wani abu makamancin wannan cewa mutum shakciya a ce wani dan aljanna ne ba a fara sai daga ce di yaron da na musulmi ya mutu bai balaga ba ana masa fatan dan aljanna ne amma ka ce tun daga wani yaro yanzu ya mutu ko dan aljanna ne to nan ka zo da matsala ba ka da shaida ta garanci na fata kuna ganewa ka ayyana ka ce wani takalar tabbas dan aljanna ne ba ka da shi amma tun da ya zo da nasu cewa wanda suka mutu daga cikin yara ƙanana na musulmi dan aljanna ne suka faɗa ka wuce gurin a gaba ka ware wani da wani da wani da wani ba wannan na Allah ne ya ga dama a cikin ikon sa ya tabbatar da abin da ya faɗa ko kuma ya san shi wannan yaron ko da ya rayu ma to zai zama kuma ba mutumin aljanna tun da Allah riga sani ina fata an gane sai Allah ya hana ta dan kada ka zanto kana tsarkake mutane wanda shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a tsarkake mutane ai tabbas wa ga dan aljanna ba a yi komai kyawun aikin sai da masa fata na samun aljanna sannan kuma ayi a ji tsoro ayi fatan cewa wanda ya wuce sako muna fatan Allah ya kai masa kurakuransa da ya Allah ka gafarta masa shikenan kai shigo kayanka sai ka barbawa da ubangijinsa ko yace haza min haisul afrad to tabbatarwa mutum cewa dan aljanna ne ko dan wuta ne to wannan ba a yi a sunnar manzon Allah a kuma tafiyar ahli sunna wal jama'a amma a wurin ɗaiɗaikun mutane ka ce wane ka faɗi sunansa ka ce wane yana aljanna wane yana wuta wannan ba a yi sai dai idan manzon Allah ne ya faɗa cewa wane dan aljanna ne wane dan wuta ne wannan sai kuma ka faɗa kun gane ka ayyana mutum ce ka ce wane kaza ka faɗi sunansa ka ce masa yana aljanna in ba manzon Allah bane faɗa wannan ba a yi a sunna kuma haka cewa dan wuta ne shi ma ba a yi a sunna sai da in manzon Allah ne tabbatar cewa shi dan wuta ne Allah tsare imanin yace amma min hasul umum fa na hanu na ataqidu annal mu'minina fil janna yace amma bangaren jam'in mutane gabaki ɗayan su yace ahlus sunna muna da kudirin cewa duk mumini dan aljanna ne tabbata an gane amma kuma Allah shi ne san waye mumini ko inda ba hawan ba saukar mutane da yawa sun mutu amma kai ka san akan me suka mutu babu wanda ya sani sai Allah za ka yi mutum ya mutu musulmi ne da za a je a masa sallah a roƙi Allah ya kai masa gamar gafara a markaza ko ko akwai wani mutum da ake ganin tsabar cikarsa da kamalarsa shi ba za ma a masa sallah ba a gaba ba aiko wannan sai dai shahidi wanda ya mutu a fagen daga malamai sun yi magana cewa ba za a masa sallah ba wasu kuma suka ce a shi din ma za a masa sallah haka shan magana ce da ake akwai maganganun malamai akan saboda matsaya sha'anin ubangiji sai Allah ɗin shi kawai to amma idan ka ce duk mumini dan aljanna ne haka wannan shiken yanzu Allah shi kadai san soyayya mumini ina fata an gane duk kafiri dan wuta ne Allah kadai ya san kafirai zalaki suna na Aisha yace wata rana nan gaba waɗansu mutane za su taho su kawo wa ɗakin Ka'aba hari dan su rusa shi su tarwatsa shi su gama da shi amma in sun zo daidai guri kaza ya faɗi sunan gurin Allah da turo wani bala'i ya dirkake su gaba ɗaya su mutu zai to ya manzan Allah mutane gangan ko taro guda yawa ai ta yi wani ba ya taho bane da niyyar yin yaƙin ko ba za samu ba shi dai ya shigo ne don wani dalili amma shi ba ya san abin da za a yi amma saboda dole ya taho to kuma yaya Allah zai ji su kenan sai ce eh duka za a halaka su sai dai kowanne a cikinsu za a tashi na tashin kiyama akan niyyar da ya mutu a kan kaga shikenan Allah sarkin adalci kenan kaga an gama ko to wannan shine to haka musulunci yake mm da amma sai a yayyafa dokar ruwa ko akwai ta a wani ba saka shi a gaba ya sallah ya halatta sai dai idan babu dokar babu alama gobara ce a wani gini Allah ya kiyaye gaba ɗaya gidin ya lalace ya yi ya babu shi to kowanne ma za a iya koma gefa ya sallah tunda ana sa sallar ga isma'i za a je da a yi sallah babu gawar a gaba ya halatta tunda musulmi ne a yi ya rasu za a masu sallah za a masu insha eh me a lokacin abun abun manzala ya ce zai zo za a yi san da yake raye ba a yi ba yace kuma za su zo nan gaba su zo su a ya tabbata ma za a zo a rushe ka'abar ma nan gaba za a samu wani tantirin arme kuma zai je kuma zai rushe ta din idan muna fatan kar ran mai kai lokaci dan bala'i ya zo duniya ke za a gari babu ka'abar kwata kwata babu ita babu babu ita duk babu lokacin zai zo bala'i ne na karshen duniya Allah tsare imanin Allah tsare imanin yasa mai shirin son duniya ma ya kamata ya saurayi kokari dan bala'i na cikin tafa ba daɗi bane a ciki kullum bala'i ne wanda baka taba jin ba zai zuwa maka Allah ka tsare imanin yace wa ammal kuffaru kulluhum fin nari yace haka kuma kafirai dukkan kafiri dan wuta ne min haisul umum amma ta bangaren jam'i na cewa kafirai sai ba ta an gane amma kai ta ayinin mutum ka ce wane kafiri ne matukar ba an samu nassi manzan Allah ya ce shi kafiri bane wannan ba a yi a sunna da daga ce duk wanda ya mutu a kafirci kafiri ne shi kenan dan wuta ne shi kenan ta wuce shi kuma Allah shi ya san wanda ya mutu a kafirci yanzu ko shekarun jiya na yana ban labari an samu wani kilasin ko ajiyar sun kwana wata mata duk dangin kiristoci ne ita kuma ta musulunta ita kadai an shaida kuma ta musulunta kuma ta mutu a cikin dangin nata saboda haka suka ce suka mata aikin toci suka binne ta harkar toci to ai rosu ce ya za ka yi abin zai zama rikici ba haka wannan ai ba rikici ba ne ai ah ba Allah ba ne mai karɓan imanin mutum to ko a mai aka mutum sutura in dai ya mutu da imani ya shiru ta sha don addu'ar da liman zai yi da addu'ar mamu tana da alaƙa ne da imani shi wanda ake wa addu'a eh an mata harkar kakiyar sun taka mata kuma bai su da ita ba ba wani abu daga manzon Allah da ransa shi da yafi kowa agun Allah Abdullahi bin Sabil ya rasu dan sai bai san Allah babana ya rasu ka bani li abinan alkabbarka amar likafani saboda mutuncin dan agun manzon Allah mutumin kirkin dan nashi sahabi ne mai daraja Allah ya bada alkabbarsa aka mallaka fani da ita rigar manzon Allah fa ina fata an gane wanda haga kaida suna da a ce mutum mai imani ne aka nazabi da rigar manzon Allah ya ga shi lafiya kalau ne ko kuma zala yazo yamar sallah yazo yamar sallah Allah sa kadda aya cewa lalle ko da ka musu istighfari ko ka gafara ne ma musu gafara gun Allah ko ka ki nema musu yace kai ko ka musu sau 70 ma Allah ba zai karba ba saboda me sun mutu ba akan musulunci ba haka manzon Allah ne ya mar sallar gawa aka mallaka fili ne da rigar manzon Allah ya masa addu'o'i da ake nema gawa kuma an san manzon Allah ne yake addu'ar sallar gawarsa in ya je makabarta aka binne mutum zai tsaya akan kabarin sama da kusan awa daya yana taro abu mutum gafara abun Allah amma duka wannan bai sa Allah karba ba saboda ne shi asalin wanda yake addu'ar bai mutu da imani haka dai karshen addu'a a duniya ce mazala ya mutum addu'a ina fata an gane to yasa ka tsaya ka dage ka mutu da imani kawai shine babban ribar ka in ka mutu da imaninka ko sun ma sallar gawa ko basu maka ba kai tawaru abun Allah kawai kai ka shiga green light ina fata ana gane Allah ya samu dace ina ne yace eh fi nar ko min hasul umumi yace amma min hasul afrad amma bangaren ɗaya kun mutane ka ce wani aljanna ko warauta fala budda min tafsilin to wannan ba makawa sai an samu tafsir ma'anar rabiwa fa na hanu la nazimu li ahadin bil janna aw in nari yace mu ba za mu ce wa da kai tsaye dan aljanna bane kowa da kai tsaye dan wuta ne illa bi dalilin min alkitabi was sunna sai dai an samu dalili hujja a qur'ani ko a hadisi na fata kuna ganewa haga bambancin sunna da bid'a kenan yanzu Allah ya yan bid'a duk malaman su shehunnan su kuma suke yan me ‘yan aljanna ne. Ko? Amma duniya suna ba faɗin haka, sai dai ayi mutum fata na Allah sa ya shiga ya samu aljanna. Amma ka ji ka cewa takanar tabbas wannan babu wanda zai faɗa in ba mazan Allah bane ya faɗa sallallahu alaihi wasallam. Ya ce su haka, ya ce wa ƙarshe annabi su zama li'unasin minas sahaba, manzan Allah ya shaidar cewa waɗansu mutane da yawa daga cikin sahabbai annahum fil janna yace ɗan aljanna ne fanahanu ko na ƙasar annahum min ahal janna to irin waɗannan mutanen dole ne mu tabbatar mu yadda cewa su yin aljanna ne bi a ayani a ɗaiɗaikun su inda shi ma sunan su ya faɗa ya ce abubakar fil janna umar fil janna usman fil janna aliyu fil janna zubair fil janna talha fil janna abu ubaida fil janna sa'ad bin abi waqas fil irin ga jero su kaga irin waɗannan dole ka tabbatar ɗan aljanna ne kuma ka yi rantsuwa saboda mai manzan Allah ne faɗa kuma mun yi imani da haka na fata an gane yawwa ko ya ce to sai mu faɗa cewa su ɗan aljanna ne wa ashtafihim a ɗaiɗaikun su su da karan kansu wa humul ashara almashhudu lahum bil janna su ne mutum goma ɗin nan a cikin sahabbai da manzan Allah ya shaida cewa su ɗan aljanna ne al-kulafa'ul arba'a su ne kalmomin mazala guda hudu ko kulfa urashidun suna ciki suna kashin farko in ka tire su hudun kuma sai aka ƙara mutum shida sun zama nawa goma yau ya ce bal ko ina ne haka ne ko eh haka ne ya ce abubakar shi ne su zama bakarin wa umar wa usman wa aliyu wa talha wa zubairu wa sa'ad bin abi waqas وسعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل وابو عبيده بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه su ne mutum goma da manzan Allah tabbatar cewa ‘yan aljanna wannan ka rantse ka rantse ka rantse ka rantse ‘yan aljanna ne kana kan daidai saboda me manzan Allah ne ya faɗa aqidar ahlus sunna wal jama'a sai fata an gane yace haula'i wannan za ka ambace su sai da lafiyar sallama annahum min ahli janna manzala tabbata cewa dan aljanna ne fa na hanu nu'minu bi zalika mu mun yi imani da haka wa naqatu annahum min ahli janna bi a'yani kuma mu mun tabbatar dukkanin su waɗannan ɗaiɗaikun sunnin da aka faɗa mutum goma ɗan aljanna ne saboda ne manzon Allah ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ya ce wa nu'min bi anna asho as-sahaba kulluhum fil janna sannan kuma mun yi imani cewa sahabban manzon Allah gaba ɗayansu ka cokan dukkaninsu ‘yan aljanna ne. Allazi na ku baya'u ala sahabbai ne, matu ala suhuba, wanda suka mutu akan cewa sahabbai ne. Da ma ka ce, me waye sahabi? Wani huwa sahabi? Wane ne sahabi? Malamai suka yi ta'arifi, suka ce sahabi shine wanda ya ga manzon Allah. Sannan ya yi imani da manzon Allah. Aga biyu ko? Kuma ya mutu akan imanin bai kafa bai yarda ba wannan ne sahabi ya ga manzon Allah ya yi imani da manzon Allah sannan kuma ya mutu akan imaninsa duk wanda ya samu wannan abu guda uku matsayi guda uku nan to dan aljanna ne shi saboda Allah ne tara su gaba daya yace dan aljanna ne ya yarda da su ya gafarta musu ina fata an gane yace walam ko ina ne walam yartaddu haka duk wanda bai yarda ba ya tabbata cewa ya mutu akan imaninsa bi anna Allah jalla wa ala saboda Allah mai girma da buwaya qala ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina tabbas lalle zahir Allah ya riga ya yarda da mu'minan nan da idi bai ulaka ta ta shajara da suka maka mubaya a karkashin bishiya sun makaranta a sulhu da biya ko mutum dubu ɗaya da ɗari hudu suke manzo Allah mubaya'a Allah ya ce tabbas kariyo maganar Allah fa in cewa kawai ya yarda da su magana ta kare ai amma ya kawo maka tauhidi a magana tabbas haƙiƙa Allah ya yarda da waɗannan sahabban da suka maka mubaya'a karkashin bishiya to yanzu ka ce malamai yanzu Allah zai yarda da mutumin da shi Allah ya san a ilimin sa wani daga ba da zama kafiri kuma Allah zai yarda da shi yanzu da farkon lokaci Allah baya haka ai dan shi Allah ya san komai tun kafin ya zama komai kuma ya san ƙarshen komai ina mata an gane to Allah zai domin a duniyar ɗan shi'a suka ce eh sun yi da sahabbai kaza ne amma wai sahabbai bayan manzon Allah ya rasu wai in ji su wai duka sun yi ridda illa guda uku ko guda bakwai idan ka ja musu aya ne sai to ai sun yi ridda kaga sun zama wani abu daban kina to ku kawo dalili babu sai kuma ta tsunuyi shi kenan ya ce wa tsala a wata aya ta daban Allah ke cewa wasabiquna al-awwaluna wanda suka riga suke farkon shiga musulunci suka riga kowa na farkon shiga musulunci min al-muhajirina daga cikin mutanen makka al-muhajirun wal ansar da ansarawa ko tukunna zata ba'uhum da wanda kuma suka biyo bayan su a cikin sahabban da yake kuna ganewa su wani sun shiga musulunci tun farko tun kafin manzan Allah ya maganar ma hijira tun zo musuluncin maka suka karɓe shi mutanen Madina tun kafin manzan Allah ya bar Makka suka karɓi musulunci da yawa daga cikin su tukunne kuma kuma garin su kuma suka karɓe shi suka mar duk abin da ya tunce da samar to waɗannan Allah ya ce su ya faɗi matsayin su sannan kuma wanda suka musulunta bayan su wasu sai bayan an yi fatan maka ma suka musulunta wasu sai bayan ka suka musulunta aka da karɓar samu matsayi bayan matsayi to haka anan tala tara su gaba ɗayan su sahabbai yace dukkanin su waɗannan da na farkon shiga musulunci to suka shiga kuma daga baya suka bi sahabban farko akan daidai da fito da tawa yace radiyallahu anhu Allah ya yarda da su a ƙarshen magana ke Allah ya yarda da su wannan ayar da sahabbai ake ba da ni ko kai bane sahabbai ne na makaranta ma ɗazin ita masu habban ne dai yanzu na maka matsayinsu da ƙimarsu abun Allah Allah ƙara musu yadda sai sa a sunna su kaɗai za ka ce radiyallahu an sahabi ke saboda Allah ne ce laƙadi radiyallahu a watan ayar anan kuma ya ce bayan ya jero su kukun su sai ya ce ne radiyallahu anhum Allah ya yarda da su ya riga ya yarda da su kuma dama babban abin da bawa zai nema shine a ce yardar Allah idan Allah ya yarda da kai to ya komai shikenan tawo Allah ubangiji ya yarda da mu yace waradu anhu su ma sun yarda da Allah wa addalahum jannatin Allah ya sarauta aljannata musamman fadari ta tsar anharu wanda koramu suke gudana karkashin ta shine a waccan ayar Allah ya bayani akan koramun aljanna koramu ne guda hudu ko anharun min ma'in ghairi asin ruwa ne wanda yake na musamman ruwa mai daɗi da baka taɓa jin daɗi irinsa ba da kuma anharun min laban ga kogi guda yana gudana na me na nono ba fa nono da ka saba nan ba kaga da ko nonon da ka saba sha a nan in ka je ka Saudiya kaga nonon shi kaga ai naka ba nono kake sha ba saboda daɗin da bambancin naka da nasu ko kuma ta maka na aljanna a ga karshen magana ke an ce nono ne tunda kai ka san nono a duniya ko kuma suka ce malamai duk a cikin abincin duniya babu wanda ya kai shi nono din saboda an samu nafsi daga manzon Allah cewa duk abin da zai ci ko zai sha in yi bismillah sai ce Allah ya ƙara azurta shi da wanda ya fi shi alkhairi amma in zai sha nono kuma sai ce Allah ya gode wa Allah da ya bar arzikin nonon nan zai ba ya ba shi sha kuma Allah ya ƙara mar da nonon idan suka ce babu wanda ya fi shi shine ya consistent duk wani nau'in kayan abinci da ake da ake samu ko ba ba guda shida bane ake haɗuwa da ma an samu balance da food nan da turawa ko to nono ya kunshi ga baki ɗayansu kuma suka ce wanda ya ta'ammali da shi za ka samu ɗabi'unsa da halayensa ba dade suke da wanda baya amfani da shi kaifin basira gane abubuwa da zai lafiyar jiki da sauransu so Allah ya faɗi nono idan ka san nono a duniya kawai amma na aljanna ba irin wanda ka taɓa sani ba ne amma an ce nono don ka gan shi aida kamar nonon amma in ka sha ba irin wanda ka sani ba ne ba ta da ma suka haɗu sai dai ko a suna kawai ina fata an gane sannan ga anharu min aslin musaffa kogi na zuma ta musamman daga Allah kawai ko a ga lafiya kalauce eh da buredi ko to ka gani da kashe daɗi ke kuma aka faɗi cewa ga wani kogi shi kuma min hamri na giya saboda su larabawa da mana ke musu bayanin aljanna daga cikin kayan jin daɗinsu a duniya akwai giya kafin zuwa musulunci mutum zai sha giya ya more tatin ko ba ka bane ya tambalan sai more sai shi ne sarki kuma kare yayi ya ko shi ne ko to sake ba su bayani akan giya dan sun tun sun san dadin ta a nan duniya su a gurin su to ga ta aljanna san kuma amma ita su kuta ta shine in ka ya ta duniya ka mutu kana hanta duniya to watan ko ba za ka sha ba ina fata an gane to haka duk sun nuna muka to za ba su wani gidaje na musamman a aljanna ba wai ka ɗebo a firiji ba ne shi teku ne ko kogi ne kawai yake gudana a gaba wani ƙaidi kenan kuma ga kofuna Allah ya jera maka ta ko'ina kuma za ka sha duk ayar da kake in kana kun zakan gado ba sai ka tashi ba ka je ka ɗauko kana son sha kawai gan shiga shiga ka kawai ka ɗiba ka sha in so kake gama sai kuma sai ya shiga saboda ɗan aljanna shi Allah ya ce duk abin da mutum yake so a aljanna Allah zai ba shi duk abin da kake so sai Allah zai ba ko Allah ba mu aljanna hmm to wannan haga ya nuna muka cewa ashe su sahabbai na musamman yace fas sahabatu su sallama su sahabban manzon Allah sallama kulluhum fil janna dukkanin su din aljanna ne bi shahadatillahi subhanahu wa ta'ala saboda Allah ne ma da kansa ya shaida cewa su dan aljanna ne yace wa kusabihim ko al-ashara a cikin sahabban nan aka ce da kuma minhum al-ashra mutum goma din nan aka zubo da su suna da kima da daraja ta fita kuma sauran sahabban gaba ki daya sannan a cikin goman kuma za ta ƙara ware guda hudu su kuma sun fi sauran goman daraja a cikin guda hudun nan kuma sai aka ware guda daya shi kuma ya fi gaba ɗayan su daraja zalika fadlullahi yutihi man yasha haka Allah yake sha'aninsa sai fifita waɗansu akan waɗansu Allah yake cewa tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd hatta annabawan Allah Allah ya mun fifita waɗansu akan waɗansu minhum man kallama Allah daga cikin annabawan da suke magana da Allah ko ba ka bane to daraja Allah na ba duk wanda ya ga dama kuma irin yanayin da Allah ya so zai ba shi shike yace wa ahli baitir ridwan sannan kuma in aka tambaye ka a cikin sahabbai su wanne ne suka fi kowa daraja ko sai ka ce kula haura shi mana guda hudun sun fi kowa a cikin sahabbai to bayan sufa sai kuma guda goma da aka musu hidayar aljanna wanda waɗannan hudun na farko suna ciki kuma sai a ƙaro mutum shida ta za ta maka to bayan sufa sai ka ce da waɗanda suka je abin sulhu da biya dalace ya yarda da su kuma su ma waɗannan hudun farkon suna cikinsu zaba ta an gane to bayan sufa sai ka ce da wanda ya je yakin badar mutum ɗari uku da wani abu ɗin nan su ma duk suna ciki kuma halaure suna ciki to duka wani haka na Allah ne to haka sabbin suke mataki bayan mataki shi Allah da kansa ma yake nuna wa musulmi cewa a cikin sahabban ma ba duka bane kimar su da agun Allah sai ka cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabl fatahi wa qatal ku sahabban manzon Allah ba zai zamo daidai ba tsakanin ku fa da wanda yayi imani kafin a yi hijira ya ce da dukiya kafin a yi hijira da kuma wanda sai bayan an yi abu nan sai bayan an yi fatahu makka sai fatahu makka ne sai bayan an yi fatahu makka su kunne musulunta haka shi ma sahabi ne ko amma da yake da waɗancan na farko ba da yake ba za ka nuna maka bambancin su sannan hadis da mazalla ke magana akan cewa da yake cewa Allah Allah fi ashabi ku kuji tsoron Allah game da sahabbaina wallahi inda ɗaya daga cikin ku zai ciyar da dutsen Uhud duk girman sai zama zinare sai dauka ya bayar sadaka fi sabilillah to ladan sa ba zai kai tafin hannu da sahabi zai bada na wani abu na sadaka ba ko rabin tafin hannu ba zai kai ba aka ce duk wannan ana nufin sahabbai suka musunta a baya kuna ganewa saboda an samu takaddama ne tsakanin wani sahabi da ya musulunta shekara ta bakwai bayan hijira da kuma wa'yantan na farkon musulunci suka ɗanyi ne musu da jayayya shi ne mazala faɗi wannan hadisin ya ce ku kiyaye ku kiyaye ku tsoron Allah fa game da waɗannan manyan abokan nawa fa haka su ma sahabbai ne fa ya ce wallahi ku nan inda na kusa da dutsen uhudu gaba ɗaya a matsayin kyau sadaka ya zama zinare su wa'yancan na farin su bar tafin hannu ko rabin tafin hannu to ladan su ya fi nau ba fa da mu ake ba fa kai kai kai wannan sai abin da eh mu sai abin da Allah ya kawo sai dai falalar ubangiji muna roƙo ya mana ita ana magana a cikin sahabban kansu amma aka zo saboda hidan ya rikita mutane su kasa a cikin bala'i idan tu kuma wanda zaka zaga a duniya wai wa'ancin guda hudu kuma shine addini Allah ka tsare imanin Allah tsare imanin ya ce wa ahalu badarin sannan ana magana sai ka kawo ahalu badar yakin yakin badar da Allah yake cewa if'alu ma shi'tum ku duk abin da kuka ga dama ku aikata fa inni kad gafartu lakum Allah ce ya gafarta musu duk wanda ya je badar Allah ce ya gafarta masa duk laifin ma da zai daga nan har ya mutu babu laifi a gun Allah haka karin daraja kenan mutum yana raye Allah ce ya bashi kawai direct aljanna wala shakka ko to sahabi ba karamin mutum ba shi sahabi tsakaninka da shi sai dai kamar addu'a dan kai kuma ka samu lada kar ka manta yi marfa addu'a fa ba zai ƙara wa fadar da ba dama shi ya gama samun da sa kai ne zaka samu kuma lada kamar addu'a tunda Allah ne ya ce kamar sai ka samu lada amma shi ko kamar addu'a ko ba kamar ba shi ya riga na gaba yayi gaba yanzu kai kake da sauran aiki a bayanka Allah ka tsare imanin yace wa zada minhum ko lahum fadalun khasun to wanda ya jakin badar shi kuma an ƙara mar wata ƙima ta musamman ina ga in sahabi ya je badar to kamar a ce a duniyar wata ƙasa ne a ce wane ya kai matsayin general a sojin ƙasa kaga dokar ƙasar Najeriya in mutu ya kai general to har ya mutu ana ba shi wani kuɗaɗe na musamman duk wata sannan kuma har ya mutu duk gunda gidansa ne in dai gidan shi ne akwai mai gadi soja guda biyu saboda ƙimarsa saboda me ya yi ƙasa hidima har ya kai matsayin janar a aikin soja to sahabi in aka ce maka haza ka za ka ce maka badariyun ya ji yakin badar wannan daraja ce ba yar kankanuwa ba ita lazina amanu wa an fa qabla fatahi makka ta azam darajatan wanda suka ce da dukiyoyinsu suka yi imani kafin ba a yi fatahu makka kuma suka ba da dukiyoyinsu kafin a yi fatahun makka to wannan sun fi kowa daraja a cikin sahabbai su ne Allah ya faɗa a watan aya da muka ambace ta yanzu nan babu jimawa ya cikin ladina ko an faƙo min badu wa qasabu to sun fi wanda su shi daga bayan fatahun makka tukunne imani sai bayan fatahun makka tukunne ba da dukiya kai jihadi sai bayan fatahun makka tukunna ya tafi yakin jihadi shi ma sahabi ne amma na farkon can sun fi shi a gurin Allah ya ce fallazi na aslam kamar da fatahi ha'ula'i afdal min alladhina aslamu ba da fatahi makka wanda suka musanta kafin ai fatahu makka daga cikin sahabbai sai shiga musulunci tukunna aka yi fatahu makka to sun ko wanda shi kuma sai bayan an yi fatahu makka tukunna musulunta wanda makaranta tarihin su jiyo jiyan nan ko eh yace as-sahaba su sahabbai kansu yatafadaluna bila shakki ana samun waɗansu sun fi waɗansu falala da daraja ya ce illa ako ya ce walakin sai dai kullum radiyallahu anhum wa ardahum wala dukkanin su gabaki ɗayansu ana musu fatan Allah ya yarda da su kuma sun yarda da Allah ya ce wala ahadin ba za ka samu cin ɗaya ba ya ƙaru fi sahabi min sabata sallama yana zagin sahabi kwaya ɗaya ba mai iya yin ƙarfin hali ya soki sahabi ɗaya tak a cikin sahabbai ya zagi sahabi ɗaya tak kawai a cikin sahabbai ya ce illa alal ahawai sai masu bin son zuciya sai yan bid'a sai mai layin bata a ce shi ya zagi sahabin manzon Allah in baka ta sahabi ne kamar ka ce aboki na fata an gane to ka ka ce abokin manzon Allah kuma ka zage shi ai mutum ya shiga layin bala'i kuma ko to Allah tsare imanin mu Allah tsare imanin wa ahlul bid'i yace da yan bid'a min al kawariji daga kawarijawa war rafida da yan shi'a wa gairihim da wadansu amma mutum ba kawariji bane ko dan shi'a bane ko irin yan kalakatan nan ba abai zaki sahabi ba saboda sahabi ai abin da ya malle samun daraja har abada ba mai samun irin nashi ka ga manzon Allah kadai yana raye a matsayin ka imani da shi karamin abu ne kullum kana kallon fuskar manzon Allah har kai ka mutu ko kuma har shi ya rasu ya barka ai ba karamar daraja bace a duniya ko yanzu mutanen bayan duniya kaga kullum fafutuka mutum kin ya dan samu kuɗi ya ji shi aikin haji ko umara ba haka bane saboda me ne ake zuwa ne na farko kana buri zaka je Madina ka je ka ziyarar manzon Allah masallacin manzon Allah ba haka bane sai ka ji kamar gaka gashi kamar ka zo gidansa sai a ce maka in zaka je aikin umara ka biya komai fa amma visa ta yi wahala saboda me mutane sun cika gare kullum yanzu a cike yake yanzu ba wani maganar wani sai azumi sai wani kullum ma kai a cike yake sai ka dade baka samu visa tafiya ba saboda mutane me suna kaunar zuwa ko ba ka bane to wane ne ko in dai da imani kuma ga kuɗi ya samu a tabbata da aikin hajji ko umara ba a ga ya tsara ai to na ga ji a duniya ma tukunna ana ba ai a ce maka a nan ne da kake ganin nan shi ne raudatun liriyadil janna wannan gurin da kake ganin sai yanzu ga shi a gabanka to dausayin aljanna ne duk duniya babu in ba a madina ba to don Allah in dai har kana da imani kuma ka samu kuɗi ya ba za ka je ka biya ka shiga ba ko ba za ka je ba ko ne ka biya ba kai shi ta wuri ba sai dan babu kuɗin ne kawai kaga me yasa nake haka muna kaunar manzon Allah muna kaunar mu gugun da ya rayu muna kaunar mu je mu ibada a gurin ko ba haka bane to kuma ce waɗannan su kuma manzon Allah ne da ran shiga shi a gaban su gari ya waye iyo sama ko zauna a gaban manzon Allah ya ji karatu amar bayanin aya amar bayanin hadisan manzon Allah ya shiga damuwa a bashi abin da ya kamata ya fita daga shi wannan da yake da kai haka ba da yake da kai ba wasu ma daga cikin su ana haihuwar su wanda Allah saka musu yawunsa mai albarka a cikin su idan ka fara sha a duniya to dan Allah da shi da kai idan za ku zama daya har abada ba ɗaya ba ya karɓi ɗanka ya shafa kan ɗanka ya masa addu'a duk duniya za a samu ɗa kamar wannan ba za a samu to yasa kaga ai sahabi ba karamin mutum bane Allah ƙara musu yarda yace ba mai zagin sahabi sai kawarijawa ko ƴan shi'a ko waɗansu su makamantan ya ce fallabi ya ɗanu filkula fa'in rashidin duk wanda yake zagi da sukar manyan sabon nan guda hudu kula fa'in rashidin da ke nan ko ya ce abi bakarin wa Umar wa Usman radiyallahu anhum wa yasiffuhum bizulmi yadda kudan ta cewa wai su azzalimai ne anan kaga ba kawo sa da na Aliyu ba saboda masu zagin waɗancan ukun to su suna rai cewa wai su suna yi ne don suna son sa na Aliyu tare da cewa da yana raye fa sai ya musu hukunci Allah saboda shi ya san kimar waɗannan guda uku na fata an gane to a ce mutum yana siffa wata wa'annan sahabban manyan guda uku ya ce wai su azzalumai ne wai sun zalunci da aliyu wai da manzon Allah ya rasu shi ya kamata a bawa kalifanci su kuma suka murde aka bawa sadana babakar bayan ya rasu aka bawa umar bayan ya rasu aka bawa usman wai duka waɗannan zalunci a kai kaga na ƙarshen batakiya ƙarshen batakiya ba fa kaɗan ba domin banda kai ma misali da kai ɗin da kake wannan maganar shi da sai da Allah yake cewa an zalunce shi yanzu yana ina ya rasu cewa suka zalunce shi a faɗar takama su ma suna ina sun rasu ta za ka wani maganar ba yanzu sun koma babbar fada kowa ya je ya ga abin da ya aikata a cikin to kai kuma me zaka na dan wuni sha biyar kai to shine ai haka na akwai bakin ciki ba shi ai kai baka nan aka yi sama da shekara dubu da ɗari hudu wannan abin aka yi to kai me naka na jin bakin ciki har yanzu to yanzu ka kaddara ka dawo shi to me za ka iya yi sai da ai abu suka ce wai malamai kullum ka zama kana tsoron faruwar matsaloli a rayuwarka ko ba ka bane kana addu'a kada Allah kawo matsaloli kuma kana hanyoyin da za a kare matsaloli to amma yanzu ka yi addu'a ka yi sadaka ka kiyaye kuma sai abin ya zo faru to hankali a nan shine ba ka rika cewa yaya aka yi faru ba a'a yaya za a fita ko ba yi bane shine hankali ai to yanzu kana cewa wasu azzalumai ne sun zalunci shi wannan to da shi wannan din da su uku duka yanzu ba sa nan kuma wannan abun an yi shi ne sama da shekara dubu ɗaya to kai me na ka ci kaga akwai asara a cikin tafiyar shikenan kalas rahe rabo ne kalas rahe rabo kenan gaskiya ne Allah ka zama mu da rahe rabo kuwa eh suka ce faduwar hannu ko eh wai suka yi mai magana ce wai wai talaka da arziki akwai sabani wai wai mutane akwai magana wai ya sai da abin shi arha ya je siya ya sai da abin shi arha an gama siyan abin kuma ya zuwa ce wannan abin da aka sanar da arha yanzu kuma ya ƙara kuɗi shi kuma yanzu ba ya damu a nan to haka wani hidar rashin rabu in ba rashin rabu ba za ka ɗauka zagi mutumin da baya duniya sama da shekara dubu ɗaya ka kaddara ma abin da ka faɗan yayi to yanzu ba ya ga hukuncinsa ba sai mai ka a cikin kuma Allah ka tsare imanin yace to kaga eh ina miki mhm wa yasfuhu wa yasfa wa bakar kuma su ɗan shi'a kenan suna siffanta su da wa bakarin wa umar da umar bi annahuma sanama quraish suna ce musu wai su biyun nan wai gumaka ne a cikin qurayshawa kaji bala'i ba a shi'a rafidiyya imamiya an shi'a kala-kala ce to shi'a imamiya wanda yake yin ta a bisa ilimi na shi'a ba ɗan abu yari mashi gida ba a cikinsu wanda yake yin ta da karatu sosai karatun ta yake yi ba kawai ɗan shirme ba ne to ya san cewa a ƙida su akwai wuridi da aka na musamman kullum da safe sai ka ja wannan wuridin na la'antar ta da babakarin da umar da na aisha da hafsa daga na ƙarshen taɓewa ke ƙarshen bala'i ke amma kamar yadda malai faɗa rashin rabo ne kuma idan Allah yana son mutum da albarka da alherai masu yawa sai kaga mutumin ya mutu kuma ana ci gaba da zaginsa kaga ana ƙarawar mai lada a lahira ke kuna gane hikimar haka yanzu shi da ya mutu akinsa ya ƙare to amma kun zazzage shi akan ba laifinsa ba za ka tafi lahira duk sai a taro ladan ku na zaginsa da kuka yi sai a ƙara mar da yawa da ya samu aljanna hawa na ɗaya sai ya mashi hawa na ɗari saboda abin da kusa masa kaga shi ya ƙara dolawa to shi ne suna kwatanta su da cewa sadraba bakarin da umar wai a wurinsu su sana ma ƙorashi su wai gumaka ne a cikin ƙureshawa wa annahuma aljibtu wa tsagutu kuma sa cewa su dinnan su ne aljibtu wa tsagutu su ne shedan su ne bokaci a ga ƙarshen asara kenan wanda kuma da su ne manyan aminan manzan Allah manyan waziran manzan Allah amma ni'ima ta ubangiji da kuma nuna duniya aya da suka da suka baki ɗayansu sai Allah tara kabarinsu a guri ɗaya ko ba shikenan ba me yau manzon Allah bai je ke cewa salatu wa taslimin ala qabri ahmad ko ba ga bane kabarin manzon Allah kenan wa qabri abi bakr da kabarin wa sada bakr wa qabri abi hafs sun uku ne a buɗe Allah aje su tun sama da shekara dubu kuma suna nan har tashin kiyama to ga wannan ka nuna maka cewa ai su din na musamman shi sa Allah ya da manzon Allah kuma din da aka ji magana ta manzon Allah ta kada ce karasu ana wa Abu Bakari wa Umar karasu ana wa Abu Bakari wa Umar haka ta ci aka ta karantawa da kaltu ana wa Abu Bakari wa Umar haka manzon ake ta faɗa ni da abubakar da umar muka yi kaza ni da abubakar da umar muka yi kaza haka haka haka aka tafi sai Allah haɗa su hatta a kwanciyar kabari a guri ɗaya ɗakunan mutanen da girman sa yake ba ma na so lokacin manzo Allah shekara dubu zaune ba ko na kakanninmu da muka tashi muka gani ɗakin gaba ɗaya nawa ne a daga kakanninmu ai bai wata ɗaku shida da yanzu muna ga Allah gado ne na bono kamar su din sa tsinin shine faɗa gadon su galibi bai wuce gona waje da ka sani bai wuce faɗin haka ƙarshenta sai ɗan teburin su kamar haka a san jera ɗan tasosin su da wani waye shiken an lillika wani kuma a jikin bango kala shiken an gama alaƙi ko ba kai ba za ka ɗaka da babban aiki za ka yi auren sai ka ɗaki guda shida wai yanzu wani bala'i ya zo ana ban labari wai wai mutum wai ƴan matan karota wai gado ma biyu za a mata ɗakin gado ma guda biyu banda falo tukunna kuma za ka yi kisa ɗaki nawa kenan kuɗi kenan ko to in baka da gida fa gidan nawa zaka dinga kama Allah ka shirya da mu Allah ana ta ƙara kan wahala da wahalhalu a rayuwa Allah ka tsare imanin yace kuma suna ce musu aljibtu dagutu yace haza azamu dalalan din mai irin wannan kuduri da yake rai cewa fadana babakarin da Umar wai su guma tara shin shawa ko yake ta musu aljibtu dagutu to wannan ya fi Yahudawa da Nasara fata shi ne ke cewa haza mai irin wannan ƙudiri ko a azam dalalan min yahudi wan nasara duk mai irin wannan ƙudirin a ransa in yana ji cewa a ransa cewa waɗannan manyan waziran manzon Allah suna matsayin jibtu wa qabutu to matsayin sa batan sama a duniya ya fi yahudi da nasara kaga daina sudin da Allah tsine musu albarka ko ya tsine musu saboda me suna saba wa Allah a bisa ilimi Allah ya fushi da su shine magdubi alaihim kenan wala dalina kuma nasara batattu ɗan shirme ke su ba su da ilimi sai hauka a dai coci a ta waka ana kiɗa addinin sara babu babu ilimi a cikin kamar dai wasu yan bidiya za gani amma da kiɗa a matsayin addini nasaranci ne wannan ina fata ana ganiya to haka ce mai irin wannan kuduri in karaya a ranka cewa waɗancan manyan sahabbai guda biyun kuma ga su Allah kaddara dukkan su sulkan manzon Allah manzala yana auren ƴaƴansu kuma har ya rasu ko wani daraja ma wata rana ana cikin zama kawai ce ya saki na na hafsa manzala ya tafi ya sake ta Allah turo malaka daga saman saman bakwai ya ce raji'iha in ji Allah ka mayar da ita fa inna ha sawwama qawwama wata akari wane mutum alaji ai ai in Allah na san mutum an gama ai ta bata manzo Allah rai ne fa bai ga sai saki ba ko so ne ga sai saki mata yace ya sake ta Allah turo malaka ce a a mai da ita matar ka ce har a aljanna kuma aikin ta a duniya sawwama ce kawwama ce don da haka wannan mu a halin sunna ai daraja ce a gunta ai sakin da aka yi shi kara mata daraja dan da ba san wannan hadisin saboda matsayin ta a gun Allah Allah ta kamayar da ita mai yawan azumi ce na nafila mai yawan sallar dare ce shine sawwama qawwama a gani aka ce manzo Allah wa ka fi so ya manzon Allah a duniya kai tsaye kai ce Aisha aka ce a amma za ake nufi ce babanta ya za ka yi ya za ka yi za ka yi sai mutum ya mutu ko kul musu da gaizu me yawa manzo Allah da yake cewa fasidiqu fil gari wasiddiqu lam yalima وهم يقولون ما في الغار من عرب وقاية الله أغلب عن مضاعفة من الدروع وعن علم القتل yace wai asidu tukun ta manzon Allah din kansa shine gaskiyar ma shi manzon Allah shine gaskiya to yana cikin kogo wasiddiqu shine waye da Bakar suna cikin kogo da za a yi hijira gari saurin ke ne har yanzu a makan kaji aikin hajji ko umara sai ka hango daga saka gari saurin ka je ka shiga zala nan ya zarra ba mun karanta ba a yau wajen kwana uku a cikin kogon dana ɓadda kafa eh to kaga Allah sai suka kira manzon Allah matsayin gaskiya tana wani kuma as-siddiq mai yawan gaskatawa yasa ba sa rabuwa su har manzon Allah bar duniya Allah ka tsare imani ya jawo babu laifi kawai fushi da fushin wani ne ayyannin ka tambaye su to me suka yi shi dan abin mai haƙira bai san malaifin bai san ma dalilin ba shi kawai malamai sun ce mara yayi kaza kuma yayi shi kenan balidi ne sanin kuma makaho ne dan su ake ba karatu ji ba bai san komai ba kawai an ce mara kaza shikenan yake fushi da fushin wasu saboda Allah ya sa ta bakin mahaifi rashin rabu ya same shi eh yawwa da kuma dan sulba sai ta same shi ko wal kizlari Allah ka tsare imanu Allah ka tsare imanu eh to haga mai irin wannan udiri ai ya fi yahudi ma da nasara bata shi bal yahudu su fa yahudawa wan nasara da nasara la yaquluna hadha fi sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba sa faɗan irin wannan maganar game da sahabban manzon Allah ba yahude da bai da musulunta gaba ɗaya ba amma baya faɗan irin wannan maganar game da sahabbai na fata an gane wani bai hude da ya rubutu a duniya ya kawo mutane guda ɗari da suka fi kowa cin nasara a tarihin ɗan adam a duniya a iya bincikensa na farko da ya kawo shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma arne ne tuburan arne bai hude bature ɗan amerika sai kawo wani bature guda ɗaya sai kawo Umar bin Khattab Umar bin Khattab ko ba musulmi bane hatta sun yadda aibun da suka duniya shi ba maganar addini ke kalla ba idan suka yi jagoranci al'umma suka haɗa kan wadansu wata tafiya kuma aka tafi daidai aka yi mulki daidai aka na kuma lafiya kalau shi wannan ya kalla ya rubuta littafin da ga har su sun yadda da kima da daraja na wa'ancan sahabban manzon Allah ko aka ce wani bature kuma ce ana tattaunawa a United Nations cewa matsalar duniya ga yaƙi a kaza yaƙi a kaza yaƙi a kaza yanzu me abin yi kowa kan sai zafi sai ce wallahi da annabin larabawa yana raye yana nufin annabi Muhammad ko yace da zai warware matsalar duniya a cikin lokacin da bai wuce ka dauki kofin shayi ka shanye ba amma ga da haya ta wato ah to ka zo ka bi sunnar annabin mana ai baya raye amma duk abin da ya karanta da duniya da nan a aje kawai ka karanta ka yi applying sai ga an warware matsalar duniya amma a lokacin waye zai gaya masa ba mai gaya masa ya ce za ta faɗa ko ya ce wa hun yahudu wa nasara wa ha'ula iya da ula al-islam kaga su ga san yahudawa da nasara ba sa faɗan irin wannan magana ta aibi ga safan manzon Allah ya ce amma su waɗannan fa suna kiran cewa wai su musulmi ne amma kuma suke faɗan maganganu na ɓatanci ga manyan waziran manzan Allah ɗin nan guda biyu. Har ƙarshen taɓa kenan ko? Wa ya ƙulu na hadihi maganatu shi'a ta ce wannan shi ne maganganu irin da ‘yan shi'a. Walau ƙila bilili Yahudi wa Nasara, ba ne inda za ka saba ba Yahudi ko ba Nasari ka tambaye shi man kairukum ku a cikin ku Yahudawa su wane ne suka fi kowa zan cewa mutanen kirki a cikin ku. Ko? Alu ashabu Musa, a maka taban annabi Musa man ba Yahude zaka tambaye shi a tarihin Yahudin duniya daga farko zuwa da kuke yanzu su waye suka fi kowa zaman ta mutan kirki zai ce maka wanda suka yi rayuwa a zamanin annabi Musa suka yi imani da shi kaga suwa kenan sahabban annabi Musa in ka tambayi mana Sara su waye suka fi kowa daraja a cikin ku zai ce maka ashabu Isa almadaran Yesu almasihu ko ba shi bane da ma wa'annan suna cewa su musulmi ne kuma suke zagi a duniya shine sahabban annabinsu da haka wannan ya karshen tabewa ke karshen lalacewa ke Allah ka tsare imanin eh Allah ka tsare imanin yace wa haula'i law qila lahum man sharrukum in ka ce wa yan shi'a suwa suka fi kowa shari'a cikin mutane qalu sahabatu sallama sai sai maka sahabbai sun fi kowa shari'a da zalunci haka za su ce maka ah za ka sa ta yawo a cikin akan titi suna tsinewa sahabi wai shi ne ya kashe wane shi ne ba fa gaske bane abin fa ba da gaske bane fa amma an riga an faɗa musu kuma suka yadda Allah tsini wane to ne yaushe kuma an ce wa kuturu wai Allah wajen ranka ta tauna nawa ita tauna nawa kuma shi ya ga ba gashi ba ya tso kafa ba ya tso hannu to yana gashi ya gama la'anta ma an ce ananin magan kowa da tsantsanin sa to in ma abin da kake faɗan gaske ne ai sun riga sun wuce sun gamu da abin da suka aikata to kai me zaka kuma a ce addinin ka kai kulli ne zagin wadansu kaga na addinin arna ne kenan a ce addinin ka shine ka zagi wani kuma ne ka samu lada wannan ba addini bane wannan ba addini bane a wajen kai tasbihi kai istighfari kai din fa ka samu lada da daraja ta ce a wai ka tsine ma wani kuma wannan wani wanda Allah ya yabe shi manzon Allah kuma ya yabe shi a ga karshen tabewa kenan Allah kiyaye yace sallallahu alaihi afiya hadihi mas'alatun kadiratun jiddan walaka tattu haga wannan matsala babbar matsala ce mai hatsari a ciki a ce mutum addininsa shi ne wai zage sahabi ko kuma a cikin addininsa a cikin shekara gaba ɗaya za ka samu sama da kwanakin rabin shekara su a gurin addininsu na bakin ciki a sa bakin kaya a daina dariya a na yi masifa ta eh a wasu ganin ruwa har mutum ya ji a wani taro kana yanka kanka wai wai za ka tsaddada jininka saboda an kashe wani da ya mutu shekara dubu da ɗari hudu da suka wuce wannan ai ai akwai masifa a ciki to amma dai ta bakin malam da yake cewa in Allah ya kaddara mutum rashin rabu da tabewa ba mai hana shi muna fatan Allah tsare imanin Allah tsare imanin mu ya tabbatar da mu akan daidai to kuma su yi Allah shirye su da ba sani bane subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi